na karanta abinda abu zar yan abinda shi ammar shi ma ya faɗa ma ya faɗa masa shine abinda na faɗa da ƙarshe a gurguje amma zan maimaita ko da ko da ban karanta ammar radiyallahu an sai ya ce da shi ya abazar auhashallahu man auhashak Allah ya kadaitar da wanda ya kadaitar da kai wato shi ma ya bai shi zikau kamar yadda ya mai shekakan wa khafa man akhafa ya tsoratar da wanda ya tsorata ka to shi kori shi Abu Zar an aka bai shi a wa'azin da Amirul Mu'minin ya masa da ma wanda da wanda ma aka ce ainihin imam hussein ne ya masa sun so su kama yana cewa in ka sami tawahush to ya zama ainihin sabon allah ne kai ta wuce in ka sami unsi ya zama unsi ne unsin ka da allah ne to shi kaga abuzar a kadaicinsa yana tunanin allah ne yana tunanin ya rabu da duniya ya huta shi ko wannan wanda ya kore shi idan aka bar shi zai kawo shi zai bakin ciki saboda ya rasa duniyar da yake da bukata sannan kuma shi aka tsoratar da abuzar abuzar zai karo tsoron Allah ne shi ko wanda ya kore shi aka tsorar da shi tsoro zai ta taji saboda shi wanda duk ba jin tsoron Allah kowa da komi abin tsoro ne a wurinsa yace innahu wallahi ma mana annasu an yaqulul haqqa illa rukuna ila dunya wa hubba laha yace ba abin da ya hana mutane su faɗi gaskiya sai karkata ya zuwa duniya da sonta wato kai ka iya gaya masu gaskiya amma saura na jin tsoro saboda karkatan su ya zuwa ga duniya in ka faɗi gaskiya za ka rasa duniya wajen manya ala wa inna matsa'atu alal jama'ati wal mulku liman galaba alai to da'a akan jama'a ne mulki kuma ga wanda ya galaba akai ma'anan jama'a a nan wanda daga baya suka sau canza masa ma'ana suka ce kamar inda sarki yake nan wanda suke tare da su su ne jama'a amma jama'a asalinsa yana nufin wanda suke akan gaskiya wanda suke tare da gaskiya su ne jama'a kaga sai ce wa inna matsa'atu alal jama'a ba a kan jama'a yake wato lazim ne mutane su zulumci inda wanda aka ce a yi masa da'a yake to almulku kuwa liman galaba alai mulki ba mulki yana hannun mai gaskiya ne tambaya mulki na hannun mai gaskiya ne in haka nan ne kowane mutumin da yake da mulki mai gaskiya ne shi ta yana ake gane mai gaskiya wanda allah ya ba sarauta sai ka ce tun da kaga allah ya ba shi sarauta ko ko tun da ya ci zaben Allah yana son shi tun da aka ba to ba haka mai almulku liman galaba alai wanda ya fi karfi aka mulki shi ke da mulki amma da'a fa ga wanda ya fi karfi ne kaga anan amma da ya bambanta tsakanin inda da'a take da inda mulki yake idan da'a da'a tana ga wanda aka ce wanda Allah ya umarni da abin yana da mulki ko bai da mulki wanda Allah ya ce a bi shi ake bi yana da mulki ko baya da mulki idan yana da mulki za a yi masa da'a in baya da mulki yaya na tambaya me za a yi masa da'a to idan wanda Allah ya tsine ma ya ce kar a bi shi to idan yana da mulki sai a bi shi a so ku mutane suna cewa mulki yana ga wanda ya galaba wanda ya sami mulki shi ake bi sun ɗauka nan ne ainihin suna ce yadda lahi ma'al jama'a ba san ma'anin jama'a ba jama'a an canza mata ma'ana yadda lahi ma'al jama'a haka ne amma mai ma'anin jama'a ku zo mu duba yana nufin majority kenan wa in turdi ma aksara man fil ardi yudrika an sabilillah yana nufin inda duk mulki yake kenan yana nufin inda gaskiya take ne ma'anan da'a wanda Allah ya ce a yi maɗa'a yawa to in jama'a suna tare su ne jama'a ko ba lura ba su ne jama'a ɗin da ake shi ne yadda Allah ma da jama'a ne na ga amirul mai da fakam da yana magana kan jama'a jama'a ɗin amma yanzu yanzu in muka ce jama'a nadiran ne mutum yake fahimtar jama'a saboda an riga an fassara shi an an birkita jirkita mishi ma'ana wa inna ha'ula alqawm da'aw nasa ila dunyahum fa ajabuhum ilaiha so nan mutane yana nufin sarakai sun kira mutane ya zuwa duniyansu ne su suka ansa musu ya zuwa gare ta wahabu lahum dinahum wahabu lahum dinahum su mutane su suka ansa musu suka suka suka amsa kiran sai zuwa gurin sai suka ba su addinin su da mutane suka zo suka ce ga addinin mu suka mi sai suka karbi duniya to sai aka ce shine addini sahihi sarakai sun kira mutane ya zuwa ga duniya su kuma sun ansa musu su kuma sun jama'an suka je suka miƙa addinin su aka ba su duniya ciniki aka yi wannan an yi wani an wani sarki na banul abbas ana ce masa almansur da waniki shi ne ya kira wani mabiyinsa mai masa ɗa'a ya ce masa ya zuwa wani mikidari ne biyayyanka take gare ni ya ce fidaka nafsi ya ce bai ishe ni ba ya ce fidaka abi wa ummi ya ce bai ishe ni ba ya ce fidaka nafsi wa abi wa ummi wa mali ya ce bai ishe ni ba ya ce to me kuma zan ba na baka raina na baka iyayena na baka duk abin da na mala me kuma ya rage ya ce sai ka ce man ka ba ni lahiran ka sayar man da addininka ya ce fidaka nafsi wa abi wa ummi wa mali wa duniya wa akhirati wa dini ya ce yanzu yanzu na san ka kai mabiyina ne to tabbatar min abin nan da kai daidai ne shiga nan ɗakin wanda ɗauki wannan takobin shiga wannan ɗakin duk wanda ka gani fille masa waya ya shiga sai ya ga iyalan gidan annabi ne gaba ɗayansu daga 'ya'yan hassan da husaini ne 'ya'yan fatima da da dattawa da samari da yara sai ya fara tsara wanda dattijo cikin sai ce ka san muku mu ne suwa ne ka san mu ne iyalan annabi yanzu gobe kyamawa zai cece ka in ban da kakanmu ya ce na riga na sayar da lahira na sayar da lahira ya kashe suka ce kawai ya dawo abinda sarakai ke so kenan shi wannan ya fito da shi balo-balo ne balo-balo ya fito mishi da shi to abinda basarake ke so kenan tun da yana ya san makomansa wuta to ba shi kadai zai shiga ba kamar yadda iblis yake inna ma ya ƙohin zaho ne kono min asabis sayir iblis ya san wuta za shi saboda haka yana neman yan rakiya haka shi iblis ba abinda za ka yi masa ya gamsu sai dai ku tafi wuta tare in kun je maka bara wannan ku to amma duk abinda za ka yi in ba inda baka ce tare za mu shiga wuta ba abin zai ce kai ba masoyi na ba to haka kuma duk ba duniya in ba duniya kana tare da shi ka ce kai ba lahire ne zai ce ba lahire shi ne kake tare da mu sai na kungiyansu in aka ce ya tuba ka ce ana jin ba ya tuba ne ya tuba wato zan za mu yi barna tare mu je lahira shi ya shiga aljanna kenan ko ya yi kaɗan ya ce ko ya dawo ya bi sosai a san cewa tare ake ko kuma ya ɗanɗana kuɗa sai su sa shi a jahannaman duniya in kuma ji tsoron jahannaman duniya sai ya sallama musu to wannan haka yake zahiri ko da baka fahimce shi ba kuma in baka yarda ba wannan magana ammar ya fi ka sanin addinin nan ammar allah ta'ala ya sheje shi alkur'ani wane ne kalbuhu mutma'innun bil iman a cikin alkur'ani amma ta ɗauki tafsirin kowa wa qalbuhu mutma'innun bil iman ɗauki tafsirin kowa da kowa zai ce maka ta sauka dangane da ammar bin yasir wane ne manzala ya ce a taktul hufi atun bagiya ammar wane ne dangane da shi da uwansa da ubansa gaba ɗaya ce abshiro ya ala ya sirfa inna mau'ida kumul janna ammar ne da uwarsa sumayya da babansa yasir tun suna duniya annabi ya ce su yan aljanna to shi ke wannan magana to waye basara ke a lokacin da ammar yake wannan magana usman bin affan to shi yake nufi fa innal qauma da unnasa ila duniya hom su nan sarakai ma'a'annan mutane sarakai sun kira mutane ya zuwa duniyansu fa ajabuhum ilaiha suka an samu su zuwa ga duniya wa wahabu lahum dinahum suka ba su addininsu fa hasadu duniya wal akhir zalika huwa al-khusran al-mubin suka yi hasarar duniya da lahira wannan ko shine hasara mabayyana to kaga ammar ya ya ga cewa wanda suka bi halifofin nan sun hasarar duniya da lahira ya rage maka ku wannan ra'ayin ammar ne kai kuma kana iya daukar ra'ayin nan ka ce wa'annan halifofin radiyallahu anhu shine za a ci haka nan to baka yarda ba to shikenan mu muna tare da amma insha Allah kai kuma bi halifofinka a ruwanka karatu ne ruwanka kuma in yi in bai maka ba sai ka yadda ya maka kuma shi yasa kaga ammar ba a ce mashi gwamna ba ko kajanci ba kajanci ya yi gwamna ba bi'atun bagiya kuma suka kashe shi yana dan shekara 96 to sannan abuzar ya mai da martani bayan duk sun gaggaya musu ya mai da jawabi tunda a bahaushe in an ce an mai da martani ana nufin an yi raddi kenan da kakkausan murya wannan wato bayan sun yi jawabobinsu shi kuma ya ga abin da ya ce sai abuja zan rahimahullah ya ce alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu bi abi wa ummi hadhihi wujuh ya ce alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu bi abi wa ummi wato mukan ce wannan ba da hausa ba mu da shi bi abi wa ummi wa'annan fuskoki wa'annan fuskoki wato zai nauyi gare ni in bar wa'annan fuskoki masu haske fuskan amirul mu'mini wanda dubansa ibada ne duban fuskan amirul mu'mini ibada ne a wata hana a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma wani me ya ce ma wasu mutane su faɗi abin da suka aikata yau duk kowa ne ya faɗi abin da ya aikata ya tambayi wani kai me ka aikata ne to yau duk ka kera kowa na ga ladan ka ya wuce na kowa ne a yau ya ce shi bai wani aiki ba ba kai kaza ba wa bari ma da na fila ba kai ba ka je ka ga sa da zumunci shi bai je ko ina ya je ya je wajen dan uwansa ba ba kai wani sadaka ba ce bai sa ko da kowa ba kai kana ce mai kai ni ce shi ne da safe da ya tashi ga bai ma da kwaban sadaka bai da sai ce ba zai je ga da ali ya ji ya ga ali ya dawo ya ce to wannan ne da shi ka kera kowa kallon fuskar ali ibada ibadan kuma da ya wuce kowa ya ce da wannan ka kera kowa aladan shi sai da ya kowa ayyukan so suka ci sun kala suka amma shi nasa ya fi nasu to kaga ya to kaga yanzu abuzar za a raba shi da wannan fuskoki za a bar rarraba shi da fuskan hassan da husaini ayan amirul mu'minin bayan an raba shi na amirul mu'minin za a raba shi kuma da nasu mabiya irin su ammar yace bi abi antum bi hadhihi alwajh wujuh fa inni idha ra'aytukum dhakartu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi bikum yace in in na ganku nukan tuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da ku in na dube ku sai tuna annabi wa mali bil madina shajanun wala sakanun gairuku ya ce a madina ba ni da wani natsuwa ko wani abin da nake da shi ban da ku ne ku ne kaddara to da ba don akwai su ba ma shi ba zai ga cewa to in sa ya zo ku ne ba ni da kaddaran da ya wuce ku wa innahu faqdun ala usman jiwari bil madina to kuma makwabtaka na da usman a madina ya yi mashi nauyi shi kuma ba zai iya zama da ni to shi abu zar matsalan shi shine na zan ce ya sha matsalan shi matsalan shi ba ya shiro da bakin asalan shi hadisi ya ki ya ce wallahi matukan harshe na na a baki na sai na faɗi abin da abin da na ji wajen manzo Allah gwamnati ta yi doka ta ce ya daina hadisi ya ki ya ki me ya ce shi matukan harshen zanana a bakinsa sai ya faɗi abin da ya ji wajen manzo Allah da ya bi dokan gwamnati ya daina hadisi da sun kyale shi kuma da ainihin ballantana ma a ce ya zo ya bi su ya musu bambadanci da ya zama gwamna to shi bai bukaci duniyansu ba kun bai musu shiru ba kasan za a zaɓe bukaci nunansu ba amma ya shiro da bakinsa kasan za a zauna lafiya ko to ya mai da wuri kama su kala ala mu'awiyata kamar yadda ya nauyi ga mu'awiya lokacin da aka kore shi aka kici sham sai zaman shi a sham ya ma mu'awiya tsani duk da ba a birnin damashq ya zauna ba an a kora shi na a kora shi na har ma inda ya zauna jabar amir wanda ke cikin labanan na yanzu tsakanin shi da damashq da tazara amma lokaci duk da haka dai duk abuzar game da ma'auya ya rubuta mu usman ya ce gaskiya abuzar zai bata sham yana ta gaya masu falarolin ali yana ta gaya masu hadisan annabi sau aka duk zai bata sham yanzu duk mutane za su ƙi gidanmu da mulkinka sau da inda ba kana son ainihin ka rasa sham ba ne ka sai na yi da shi sai ce a turo mun shi kaga yana kusa da shi zai ɗanyi shiro da bakinsa to sai kuma ya ƙin shiro ka gani fa'ila an an yi siyar ni ila baldatin tsanabtu ilaihi an ya kuna zalika ilar kufa to kuma ya ina nemi ya tura ne zuwa wani gari har na nemi to in ba zai ya ce wannan a har na nemi shi ya kai mini kuba ya da in je kuba birnin amirul mu'min fa za'ama annahu ya khafu an ufsida ala akhihi nasa bilkufati sai ya ce sai zai raya cewa yana jin tsoron zan bata kufa ga dan uwansa kun san gwamnan kufa a lokacin usman shine wannan dan ukba bin abi mu'ayyid walid bin ukba bin abi mu'ayyid wanda yake usman kawunsa ne to sai ce to ya zan bata masa al'amarin dan uwansa shi ne ukuba min abi mu'ayyid shine wanda ya sha giya ya tatari ya zo ya masa sallar subahi ya raka a hudu ya kuma kwarma amai a mihrabi wajen inda limin ya kwarma suka ce ai raka a hudu kai ya ce kawai kara maku ne suka ce ya ishe zakar to kaga in abu zar ya je wannan gari ai kaga zai lalata gari sai usman ya ce to in na tura ka za ka bata hukumar mulkinsa wa'ala billahi li yasayyirni ila balatin la ara biha anisan wala asma'u biha hasisan kuma yayi rantsuwa da Allah ci usman ke cewa zai kai ni garin da ba zan ga mutum ba ba kuma zan ji motsi ba anis bai ani ba zan ga ala'ara biha anisan anis ba mutum kawai ne ba mai unsi ba mun yake cewa unsi shine muke cewa da Hausa ɗebe haso ba zan ga wanda zai ɗebe min haso ba dai wani wanda zan zaura mai magana in ji daɗi ba ya ba wani masoyi na wanda ba zan ga kowa ba ke wala asma'u bi hasisa ba zan ji motsin kawai ba sai dai iska an tana bugawa bib bib bib wa inni wallahi la uridu illa Allah azza wa jalla sahiba to ni ba ni neman wani aboki banda Allah azza wa jalla wato ba neman wani wanda zan zauna tare da shi in ji daɗin zama da shi sai ubangiji na wato ni na je da zika wani kadai to masha Allah na san Allah yana tare da ni ma'ana ke wa mali ma Allah wahsha ba ni kuma da kadaici tare da Allah wato yana tare da Allah ni ba ba kadai nake nake ba حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين wannan shine jawabin abu zar ya ce kuma allah ya wadatar da ni kuma gare shi na dogara shine ubangijin al'arshi mai girma kuma tsiran allah ya tabbata ga muhammad da iyalansa tsarkaka wannan abin in mutum ya duba kafi ah, mujalladi na bak- na takwas shafi mai tan da takwas zai ga wannan abin da ke karanta ko ya duba biharul anwar mujalladi na 22 shafi 436 shi ma zai ga wannan abin da muke karanta Haka. wannan jawabin wannan abubuwan da suka kaga masa da abin da shi ya faɗa jawabin da ya mai to a cikin bihar arolayo daga mas'udi a muruji zahab sunan littafi na mas'udi muruji zahab bayan ya kawo dogon bayani na yadda aka ya- ya- eh, aka maida Uthman zuwa madina bayan daga sham ya tsau ba za- shi za mu karanto ba kenan labarin zaman shi a sham da yadda suka muawiya abin ya masa nauyi ya ku- ya aika ma usman ya ce a kawo shi madina kun je da aka kawo shi madi mun karanta a baya cewa a- a mafi gallazawa ce abin da usman ya aika musu a mafi gal- kakkausan abin hawa saboda haka sai aka samo wata taguwa sa'aba wadda take kin yadda a hau bayan ta mai idan dabba ba ta san hau bayan kana hawa ta dinga tsalle da kai ke ta yadda mutum da sai aka ce a dora shi akan sa'aba kuma a turo shi ba shimfiɗa haka aka yi mishi sai da ainihin na- na- naman cinyoyinsa suka zugayi kasan kawai ba tafiya take ba kawai har ma tana tumbi tunda ba ta son hau bayan to haka kuma aka yi tafiya da shi dare da rana ba tsayawa ba hutu har aka kawo shi madina sai da ya kwana ashirin yana jinya kafin a kawo shi fada to sannan aka yi magana da shi sannan kuma ƙarshe dai kuma dai bayan wannan zaman duk da aka yi masa tsanani aka kora shi rabaza busasshen wuri ba ruwa ba ba itace aka ce ya zauna nan har ya mutu shi kadai to wannan amurujin zahab bayan ya kawo bayanin dawowa da shi madina sai kuma ya kawo maganin yadda aka kori shi da- daga madina ɗin ya ce faƙada lahu usman ware waje haka ne usman ya ce ba kawar da fuskar ka gabari na wato kar- kar kar in sake ganin ka rufe fuskar ka wara shi ne ya rufe wara jasadahu ya rufe fuskar shi rufe fuskar ka gabarin gani wato wato ma'ana a- ya zama kai kai kai wani wurin da san ba zan ganka ba ƙar sai abu zar ya ce asiru ila maka ya ce to shi da shi kenan wato zan kawar da fuska na gabarin ka ne wato bar madina kenan inda ba za ba za ka gani ba zan ka ba. to zan tafi maka ƙala la wallahi ya ce la wallahi ba ba ma ba dai maka ba ƙala fa ila sham abu zar ya ce to sham fa ya ce la wallahi Usman. قال فإلى فإلى البصرة إيش تزان البصرة عراق كثيرا قال لا والله فاحتر غير هذه البلدان لا دون با wa'annan ba to kun san dama an koro shi daga Sham saboda haka ba zai faɗi Sham ba قال لا والله لا أختار غير ما ذكرت لك ya ce to ni kuma wallahi ba zan zaɓi wani gari ba inda zaɓi wato in zaɓi inda zan je don ƙashin kaina ne to ba zan zaɓi wani gari ba banda wa'anda na ambata makka ka ce a Mm, sham ka ce a iraq ka ce a banda wa'annan ni kuma ba banda wa'annan ba zan zaɓi wani gari ba ولو تركتني في دار هجرتي ما رأيت شيء ما رأيت شيئا من البلدان ف- فيسرني حيث شئت فسيرني حيث شئت من البلدان yace in dai ka bar ni a gidan hijirata to ba ni bukatan komi na ga wa'insu garura saboda haka in dai wani kai kake son kai to kai duk garin da ka ga dama yanzu faqala inni asiruka ila rabaza zan zan komar da kai zuwa rabaza ne قال سي أبو ذر يشي، الله أكبر صدق رسول الله قد أخبرني بكل ما أنا لاقي يشي يشي الله أكبر ما زال لا يقصك يا قام لا أبدا زنق مدش قال وما قال لك عثمان يشي، مي مي يا قام مكة ما زال الله لك قال أخبرني أني أمنأ من مكة والمدينة وأموت بالربا يشي يا قام من يشي z- ya bani manzo Allah ya ga ya bani sallallahu alaihi wa alihi ya bani labarin cewa za a hana ni makka da madina kuma zan mutu a raba zan wa ya tawalla dafnin daf- dafni na farin yuriduna al-iraq ila nahwa al-hijaz yace kuma wanda za su jibinci bizne ne na mutu din waɗansu mutane ne da za su fito suna son su je eh, suna nufin iraq ta fuskacin hijaz wato sun fito daga hijaz za su nufi iraq za su bi ta raba za hanya zai bi da su fatake sai su samu abu zar ya mutu su za su rufe shi وبعث أبو ذر إلى جمل فهمل عليه فهمل عليه امرأته وكيل ابنته تأكتي أبو, أبو ذر يتي أكاكا ومسو ونرى قمي أكا أورا شأكي يكما تفيد ما ترسى ونك أولي إرسى sai magana dai lokacin da ya rasu dai yarsa ce kawai take tare da shi wala Allah sun ji har da yarsa da matarsa amma daga baya uwan ta rasu matar ta rasu amma lokacin da ya rasu akwai yarsa tare da shi ita ce ma ya gaya mata cewa za ta ga wani ayarin fataki masu kama kaza kaza kamar yadda annabi ya gaya masa ta gaya masu cewa ga wani bawan Allah nan ya rasu su zo su su- su da su samu su kafai to haka ko aka yi wa amar Usman an yi tajafa an an an an yi tajafa nasu hatta yasir ila rabat kuma Usman ya bada umarnin mutane su yi nesa da shi abu zar har ya tafi raba za kar wani ya je wajensa wato ko rakiyar nan ma da kar kar wanda ya raka shi kar wani ya je kusa da shi har a kai shi raba za ba ma a raba zan kar wani ya je ba to amma yanzu daga yanzu ma kar wani ya kusa da shi to yayin da aka fito da shi daga madina marwan shi ne yake zai kai shi tare da dakaru za kai shi raba zaɓe sai su- sai suka ga ali bin abi talib alaihi salam da hassan da hussein alaihi salam da aqil dan uwan ali da abdullah bin ja'far da ammar bin yasir sai ah, da- da- da- da Marwa- da marwan ya gansu sai ya bijiro gaban a- amiral mu'minin ali ya ce ya ali inna amiral mu'minina na hannasa an yamnaku a bazar au ya shayyuku ya ce ya ali amiral mu'minin ya nufin usman ne wai ya ce ya ali a- amiral mu'minin fa ya hana mutane su su gaisa da abuzar ko su raka shi ya gansu a hanya ya san za su yi magana da shi to an hana amirul mu'mini ya hana fa in kunta lam ta'lam bi zalika faqad allamtuk in baka san wannan ba to yanzu na ga maka in da baka sani ba cewa um, sarkin musulmi ya hana ai magana da Abu Zar kuma ya hana a raka shi to tunda na ga muku hanya yanzu kun tsaya to na ga maka yanzu kaga yanzu in ya saba ma doka kaga bisa sani kenan ko tunda an ga mashi decree din gwamnati to aka ce fahamala aliyun alayhi salam bi saudi wa daraba bayna udhnayna qati marwan sai ali alayhi salam sai ya dauko bulala sai ya fyaɗi goshin taguwan marwan wa qala tan tanaha nahaka Allahu idan na yace kauce ni Allah kau Allah kai ka wuta wama za ma abi zarrin fashe ya aho suma wadda aho wansa sai sai shi da ya- ya- suka tafi tare da abu zar har suka je inda suka yi bankwana da shi sannan ya dawo to falan ma aradar insarafa baka abu zar yayin da ya- zai juya bayan sun bankwana sun mashi wannan ya jawabai da muka yi baya sai abu zar ya fashe da kuka ya ce rahimakumullah ahlul bait idza ra'aytukum إذا رأيتك يا أبا الحسن وولدك ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي الله يرحم شيخك الله يرحم شيخك يا أهل البيت إن جنك يا أبا الحسن nuka da da kai da 'ya'yanka nukan tuna da ku nake tuna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to sai marwa ne ya je wajen usman ya kai mishi karan abin da ali ya masa ya ce kuma na gaya masa ba ya gaya masa fa sarki musulmi ya hana ai magana da abu zar ko a raka shi kawai ya karka ya kora ni ya tafi da abu zar ina ji ina gani kuma ya ce ta naha na haka na haka Allahu ilana ka wata naha shi ne bauɗe tafi tafi Allah ya kai ka wuta to mun san marwan dan wuta ne eh mana dama manzo Allah ya tsine masa da shi da ubansa saboda kuma ruwan da wanda manzo Allah ya tsine masa dan wuta ne kamar yadda amirul mumini ya ce ma gwamnan kufa din nan ukuba din ya ce ya ce masa ya fasik alqur'ani ya sau afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yasta shine kuma wanda manzo Allah ya ce ilan na dangane da shi walid bin ukuba don babansa ukuba bin abi mu'aid an kama shi a badar yana cikin kamammun badar kafin a tafi da su madina sai manzo Allah ce shi ba bukata a shiga da shi madina a sare masa wuya sai ce ya muhammad man lissabiya ya muhammad yaro fa yana nufin dan safa yaya kenan yanzu za kashe yaro na fa yana nufin ukuba sai ce ilan na fa kuma za a ce ila na saboda ka mun san uku ba dan wuta ne da hadisin manzo Allah an gama tabbat tammat tabbat an kare ya riga ya gama hatama kamar tabbata ya da abi alhabin ne wata to sai ya kai ya ce to kaga abin da ya alima sai usman ya ce ya ma'asharar musulmin man ya azurni min aliyin radda rasuli amma amma wajahtuhu lahu wa fa'ala wa fa'ala wallahi la la, la nu'addiyannahu haqqa yace ya ya jama'an musulmi inji usman saboda yanzu yace wane dai man uzuri dangane da ali ya dawo da manzona yau zuwa fuskansa ya masa kaza da kaza zai man magani shi amma kuma sai ce wallahi lanu ɗiyan na haka duk da aka za mu ba shi haƙƙinsa ko mai nufi da haƙƙin mamsa yayin da ali ya dawo mutane suka fuskanci shi suka ce inna amiral mu'minina alaika gadba li tashika abada amiral mu'minina fushi da kai wai amiral mu'minina ke ce wai amiral la ilaha illallah wannan al'amari an ga abu Allah ya sauke wai ali ne ake ce mashi wani wayin shi ne amiral mu'minina to tun daga adamu har ya zuwa wanda za a yi huri kaho a kansu amirul mu'mini na guda ɗaya ne rak shine ali duk wani mutum da kaji an ce mashi amirul mu'mini in ba ali bane to marƙwaya malƙwaya dun ba gaskiya ba ne duk wani wanda aka ce mashi amirul mu'mini ba ali bane to birkita mu'mini ne din kana iya ce mishi duk abin da ka ga dama ko fasiki na ko ja'iri na ko mukazzibi na dun yayi daidai da shi ba dai ba dai mu'mini na to suka ce suka ce to amirul mu'mini yana fushi da kai amirul mu'mini yana fushi da kai inna amirul mu'mini alaika garba ita shi ika abadar saboda raka abuzar da kai وقال علي عليه السلام غضب الخيل على على الرجم yayi wata magana ya ce gaziba da khair ala dajam khair dawakai kenan gadabul khair ala wato gadabul khair ala dajab eh gadabul dair ba gariba ba gadabul dair khair ala dajab sai ce masu fushin dawakai akan linzami ba kasan doki yana son linzami ne doki na son linzami kun san linzami kuwa karfe ne ba ake kakara mashi a baki a sake a jaya kaga ya daga haka abu abun da ya daga zafi yake ji ai kamar ragama da ake sa a hancin raƙumi shi kuma sai a huda hancin tsakanin na a zarga zare shi yasa kaga raƙumi ko sai ya rika bin ko yaro ne zalau saboda in ya ƙiji in ya ja wannan abin zafi zai ji hancin shi aka huda nan da nan aka sa to ka gani sai ce sai sai amir ce ya yi fushi da ni ana fushin doki a kan linzami a ga linzami ba to mai amir ne ke nufi da wannan magana fushin da kai ga linzami ba to wata wata wala Allah fushin tun da shi shi shi abuzar an hana shi magana ne ko abuzar ba an hana shi magana ba ne ba hadisin annabi da yake ne ya ja masa ba to kaga da da ainihin za a cire linzamin ya ka gani za a yi fushi ce fushin da wa kai ga linzami ba to da yamma ta yi sai usman ya je ya je wajen da daddare kenan bayan isha inda ba wanda zai ganci ya ce ma hamalaka alama sanata bi marwan wala lima ishtarata alayya wa raddat rasuli wa amri me ya kai ka ga abin da aka aikata abin da ka aikata da marwa kuma kai sami wannan jur'a ƙarfin ali kai irin wannan aiki ka dawo da manzona ka saba umarni na in ji sarkin musulmi ya ce sai amir mun alaihissalam ya ce da shi an fa amma marwan fasta bakani bi raddi fardattuhu an raddi ya ce to usman shi ya riga ya riga man raddi sai ne mashi raddi akan raddi ne ma kasan da yana ganin zai ce ya ce ya ali ana amirar mu'minin alam an an la yumana abaza wala yushaya fa in kunta la ta'lam fa qad allamtuka to zai ce to wannan shi ya fara man raddi sai ne raddi a kan raddinsa wa amma amurka lam a rudda amma umarninka ai ban yi raddin umarninka ba kala alam ya budu ka anni kan haitun nasa an abi zarri wata shi'ihi ya ce labari bai zo maka ba cewa na hana mutane su je wajen abuzar ko su raka shi qala aliyun aw kullama amartana bihi min shay'in nara ta'ata allahi wal haqqi fi khilafi ittaba'na fihi amraka li amri allahi ma nafa la amri allahi la ma nafa yace sai ali yace da shi alayhi salam yace to duk lokacin da ka umurce mu da wani abu in muka ga an Allah da gaskiya shine a sabanin shi ne sai mu bi ka mu saba mana da'a da umarnin Allah ke sai ce da da rantsuwansa ya ce la'amurin lahi la na fa ce mun tsarin tsaye da Allah ba za mu yi idan ko ka ce mawani abu za mu duba da'an Allah ne in ya yi daidai da'an Allah fadar Allah za mu in bai daidai ba za mu in ya sa man da'an Allah da'an Allah za mu yi la ta'ata lima ruqi fi ma'asiyatil khaliq sai Usman ya ce aqd marwan aqid marwan aqid marwan kai sai usman ya ce to yanzu sai aqid marwan wato ka sa marwan ya zo ya ramuwa a kanka abinda kai mashi ya rama kana mimma aqid a kan mene wato in kai ma abu mutum wani abu kawar shine ainihin shine ramuwa da wato awar shi ne ramuwa a yi maka abu kamar kisasi in an kisasi mu muka in aka yi maka abokai aka rama shi ne ake ce mashi kawar to sai ce a kidmarwa to kai ma ka ba Mar- Mar- Mar- marwan dama ya rama abin da kai masa sai ce mimma a kan mai zama shi kawar kala darabta bayna udhnay rahilati wa shatamtahu fa huwa shatimuka wa daraba bayna udhnay rahilati sai ce ai ka daki goshin dabbansa kuma ka zage shi saboda haka shi ma zai zo da tsumagiya da daki goshin mm, ah, taguwanka ya zage ka kaga an yi tawari ke zai zo ya zage ka ya sami bulala ya biyu kaga an yi ramo isasi kenan قال عليهم أما راحلتي فهي تلك فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فعلا yace to in dai shi wannan shi ne in shi ne in shi ne kisasi a naka shari'a duk da mu mun san cewa ana yin haka nan ba in mutum ya mari dabban ka sai ka mari dabban sa ina da tambaya mutum ne ya je ya sami akwai kai buge ta sai ka je ka buge a gidansa haka ake yi an yi isasi kenan to shi kenan tun da dai aliya da ki ya sami tsumagiya shi ba ya da ki dabban marwan ne a sace ba ya kora marwan ne tun da dai da ka ai marwan kaɗawa ya ce fa'ilan na sai ya- ya- shi- kila ita dabban ta bi umarnin ali da ta yi haka kawai sai ta juya da marwan to sai wai yanzu shi kuma ga da- ya kawo nasa dabban shi ma ya daka sannan kuma ya rama raɗa ne wurin ma- ma zagi ɗin. Ka- ka ka daki goshin dabbansa kuma ka zage shi saboda haka yanzu zai zage ka da dukiya sai sai ali ya ce to in dai wannan shine kawar a wajen ka ga dabba ta nan, ga da- ga dabban ta wajen ya je ya- ya ya daki goshin nata ha du- dukan goshin da- du- dabban alikoto ya daka din ya gani to shi kenan ya ce wa a gashi nan in yana so yi wa amma ana amma ni ya zage ni fa in la in fa wallahi la in shatamani la ashtumannaka bi mithl bi mithlihi la kadhibun fihi wa la aqulu illa haqqa amma ni in ya zage ni wallahi zan zage ka da irin zagin da ya kuma gaskiya zan faɗa ba ƙarya ba قال عثمان ولم لا يشتمك إذا شتم شتمته فوالله ما أنت بأفضل إندي منه يجي دمي بعدين زاجيك بان كذا جيش والله أولينا بك بك فيش درجة to kun ji ko da kuke cewa daga abubakar sai umar sai usman sai ali a daraja ko to a wajen usman ya ce marwan ya fi ali saboda haka sai ku canza aqidanku abubakar wa usmana wa abubakar wa umar usmana wa marwana tun daga usman ya ce wali malashi muka idan shatamta fa wallahi ma anta bi afdal indi minhu hadarin tsoronsa wallahi baka fi baka fi shi fifiko ba wuri فغضب علي عليه السلام وقال لي تقول هذا القول أما روان يؤدي بي فلا والله أنا أفضل منك sai Ali ya fusata ya ce ni kake gaya ma wannan marwani ne ka- kake daidaita shi da ni ai ba ma ya daidaita ba ne ya ce ma marwani ya fi shi ya ce marwan kake daidaita da ni to fala wallahi ya ce la wallahi ana afdal minka ni na fi ka to kuma kaga yanzu to kaga kuma yanzu ban sanya za ku yi da aƙidan ku ba ko za ka ce abubakar wa umar wa aliyu ne ko ka ce abubakar wa umar wa usmana wa marwana ne inda gashi kuma ali ya ce ai ba na fi ka wa abi afdalu min abika ubana kuma yafi ubanka affan da abu, abu, da abu talib wa ummi afdalu min ummik uwata ta fi uwarka wa hadhihi na ali an nasarata fansar na alaka to masarta fasana sai sai ali ce to wannan takalmi ne na zaro takalmi zaro takalmin to ban sa abin da za a yi ba aka zazzaro takalma za a yi ma'ara ma'ara yake ne ko فغضب عثمان واحمر وجهه وقام ودخل سي عثمان يا فساتا fuskansa ta yi ja ya tashi ya tafi gida wan sarfa aliyu sai aliyu mishi ma zuwa fajta ma ilaihi aru baiti wa rijalul muhajirin wa rasa mutane ainihin iyalan gidan ali da wa'insu mazaje na muhajirin da ansar duk suka taru da shi to kashe gari da gari ya waye wannan ba an ce mana bayan isha ne wannan ba mutane suka tattaru sai usman ya koka dangane da dangane da ali ya ce innahu ya gushin wai zahiru min ya gushin yuridu bi zarika abazar wa ammar wa gairu ya ce yana ya ce alifa yana mani algush kuma yana taimakon masu mani algushu yana nufin mutane irin su abu zar da ammar da ire-irensu to sai mutane suka shiga tsakanin suka ce a aslaha al'amurar amina ai wannan bai kamata a ce manya kuna faɗa a daidai a daidai sasa a kai an gya nesa dai ai kaza ai kaza ai kaza to sai aka sasanta tsakaninsu sai Ali ya ce wallahi ma aratu bi tashi'i abadar ni illallah Ali ya ce ban nufin kowa da raka Abu Zar ba sai Allah don Allah na raka shi ba don wani dalili ba ba don kin Usman ko rashin bin umarninsa ko kaza ko gaba da shi a saboda Allah na raka Abu Zar gwamnati tana hannun Usman ne to yayi hukunci cewa mai bata masarki rai da hadisin annabi a kore shi an kore shi ni kuma saboda allah na raka shi to kuma wannan mun ci a cikin murujin zahab amma wannan mun na mas'udi amma an yi kaito shi na mun ɗauko shi ne daga biharar anwar da yake bayanar na kan ɗauko littattafai da wayansu littattafai muka ce ba mu san ko ba za a same su amma za ka ga an ce a littafi kaza wuri kaza an ce kaza amma a cikin bihar ɗin mujalladi na talatin da ɗaya shafi ɗari da tamanin da hudu kun ba kuma ta wancan karon a wancan karatu na ce mai son yi bai sa abin da muke karanta wannan dangane da abin da aka yi ma abu zai duba wannan mujalladin na na bihar anwar zai ga zai ga abubuwan da ya faru da ma sau ba ma ammar kaɗai ba da ibrahim bin mas'ud da waɗansu mutane da aka yi masu abubuwa lokacin mulkin usman amma wannan da yake ya shafi na abuzar da muke karanta na abuzar to haka nan kuma shi ibn abul hadid ibn abul hadid mai sharhin mahajar balaga ba mu'tazili shi ma ya ruwaito ruwayoyi daban-daban fiye da waɗannan da muka karanta kowar ba in ka duba ibn abul hadid akan wannan magana akan wannan hudu ba za ka ga ya ruwaito ya kawo ruwayoyi daban-daban daban-daban da kuma gado na ahlus suna wal jama'a game da yadda aka yi ma yadda usman ya ma abuzar ta hanyoyi daban-daban kuma waɗansu sun yi kama da abin da muka karanta amma ba ta nasa hanya ɗin ban da lokacin zan kawo muku ibn abulhadi amma mai sha'awa yana iya karanta ya yi magana mai tsawo ya ka kawo tawaturin wannan magana na cewa an kori abu zar ba kamar wanda zai zo ya gaya maka magana ya nuna cewa shi abu zar kamar yadda suka ce ni farkon ma karantawa na da daɗewa na karanta wani littafi aka ce abuzar ne ya zo fada usman ya ce ni ina ganin ya ce wai ni fa ina ganin bai halatta mumini ya mallaki abincin gobe ba na yau kawai laya kare a janabu wai sai usman ya ce kawai abuzar wannan ra'ayi naka kai ka aikata amma kar ka ce wasu su aikata to shine sai abu ya saba ma mai ba sarki shawara kan tattalin arziki wani bai yahudi to kuma shine ya ce abin ya ishe shakar daga yanzu ya bar nan ya ce to maka ya ce ba nan ba ya ce sham ya ce ina ba can daga nan nasa aka dawo mana da kai ba ya ce iraq ya ce bandan ya ce to ni ba da zaɓi inda nake so kenan sai kuma sai inda galaba ce tafi rabaza sai a wani raya ina ka fi ƙi ya ce rabaza ba tsiro ba shu ba ruwa ya ce can ko za ka zauna har ka mutu haka nan ko je ya zauna har mutuwa ta da suke shi abuzar bawo bisa haka nan ya zauna shi kadai a rabaza har yayin da wafati ya zo masa ya haka kabarinsa da tsaya gama yarsa cewa yau ne zai rufu kuma manzo Allah ya ba shi labarin wanda su zo da littafin da kai tabbatar da kafin da aka mishi na halasa don ma an ce wannan kafila ɗin ka karanta kisan rasuwan abuzar wanda ba shi muke anan baya da kafila din sun fito da wani ya fito da wani kyalle mai tsada daga mene sai a wannan ba shine baba na ce ne fito da sai da ce yawa wannan sifan da wanda baba na ya ce dama shi ko ya yi tanajin wannan ne saboda mai daga kasbi din shi na halas cewa in za ta yi ya zama zan kafa na wani bawan Allah sai ce to ce to shi aka shi aka yi mashi da kafan ya suka su suka yi jana'izar su annan bakin su to za ga dukkan alamu saboda abuzar wayansu mutane na sabon annabi masu ƙaunansa sun tafi can su ma sun zauna sun rasu saboda kaburuwar ba'arin sabon manzo Allah wurin wasu bayan Allah ma sun je sun zauna a raba zaɗin har wurin ya rayu ya zama gari to amma yau da kullum kuma yanzu kuma dai an manta da raba zaɗin malala yanzu ma kila ala sa'ud in sun gano da raba zan masu raba za shi ba yanzu dai ba za ka takamaimai ba za ka iya sani ina raba za ta kyau amma dai akwai kaburburan bayan allah da yawa a to shi ibn abul hadid al'amarinsa da ban mamaki ya kawo ruwayoyi fiye da wanda muka karanta mu zan karanto mana wannan ba amma mishi aina ya karantawa sunni ne kuma masadurorin sunna ya karanta ya ka kawo duk da ya ka kawo ruwayan ya kawai daga gani ba uzurin da za a yi ma usman akan wannan aiki daga ruwayan ibn abin hadid amma ƙarshe da abin mamaki bayan ya ga irin yadda aka cutar da abuzar rahimahullah da walaƙancin da aka yi masa wanda kuma wannan yana hukuncin gaba ne da allah da manzansa domin allah ta ta'ala ya ce a cikin hadisi kursi man ahana li waliyan faqad barazani bil muharaba kuma ko shaka babu Abu Zar waliyan Allah ne wanda ainihin mu'jizozi suka gudana hannunsa daban-daban kamar maganan kura da yadda zaki ya zo ya kama kuran da ta je ta ɗauka masa abin nan yana sallah kamar mun karanta baya yana cikin sallah sai ya ga kura ta zo sai ta sungumi dan akuyansa sai abin ya mishi nauyi amma kuma ga sallah yake sai ga yanzu akan dan akuya ya fasa sallan sai ya ci gaba da sallansa bai sallame ba sai ga sai ga zaki ya zo ya kama ita kuran nan ya makure ta fidda dan akuya ya tsaya yana gadi da ya gama ya ce ya ce ka gama sallan ka lafiya ni zan raka maka gadin awakin da mu'ujizozi daban-daban da suka gudana hannun abuzar abuzar bawan allah waliyin allah saboda haka wanda ya gaba da waliyin allah ya ka gani a hadisi kursi na san su ama sun san man azali waliyan faƙad man azali waliyan faƙad azantuhu bil harb shahararren hadisi ne yana ya kawo shi da wani siga man ahana li waliyan faƙar baraza ne bil muharaba wanda duk ya yi walakanta mini wani wali to ya yi mubaraza da ni ya yi fito na fito da ni a wajen yaƙi kuma da yadda aka yi ma abuzar da s- da shaida da ƙarya ce kazzab aljihar shekul kazzab haka ya rika kiran shi haka usman ya rika kiran shi hada shekul kazzab alhali manzan allah ya faɗi ma a gabbatul hadara a- a- ga- ma ma a zallatul gabara wa- wa- wala a zallatul hadara ala zila hajjatin asdaqu min abi dharr wannan shaida ne da manzo Allah ya masa akan cewa duk abin da ya fito daga bakin Abu Dharr gaskiya ne to amma wani ya ce mishi hada shaykhul kazzab da kuma yadda ya ji amirul mu'minin alaihi salam ya zo ya ba da shaida akan gaskiyansa ya ce lalle ko da ban ji wannan hadisi wajen annabi ba, amma na san gaskiya ya faɗi saboda manzo Allah ga abin da ya faɗi amma duk da haka ya raddi a maganansa ya stiga ci mishi mishi shaykhul kazzab sannan kuma kaga abin da ya faru na yadda suka yadda amirin mu'mini ya raka abu zar da yadda- yadda suka yi da da sarkin musulmi usman to duk wannan duk abin al'ajabi bayan abu bayan ah, ibn abul hadid al-mu'tazili dai ya kawo fiye ma da wanda muka karanta ya kawo abubuwa daban-daban amma kuma sai ya dawo ya sai ya ce ga abin da abu labi ce ya ce ka sani cewa malamanmu ilam anna ashaba na nufin malamanmu malamanmu au aradu ahbaran kafira malamanmu sun rawaito rayoyi masu yawan gaske ma'ana ha annahu ukhrija ila rabar bil ikhtiyar bi ikhtiyari Su- an fitar da shi ne zuwa rabaza bisa zaɓin zaɓin sa kana kansa shi ya zaɓi rabaza to har ma ya sai ya ce saboda haka mu muke cewa wayannan ruwayoyi da muka ruwaito su ko da yake akwai ruwayoyi da dama da suka nuna ba haka ba ne an kore shi to su kuma wayannan ruwayoyin da suka ce suka ce kuma a'a shi ne ya zaɓa su ma suna da yawa to ka gani ga ruwayoyi sun ce
abuzar ne ya ce aini na fi son in je in zauna zai kau a raba da usman ya ce ka sauka lafiya
ba ma koren shi aka yi to ina zo dawowa da shi daga sham da aka yi ina kora shi sham da aka yi na farko an kawo na dawowa da shi daga sham a cikin gallaza masa da aka an kawo amma kuma yanzu wai an kuma ga ruwayoyi duk sun nuna an kore shi ne zuwa rabaza sai aka ce aka ce masa ma ina ka fi ki ya ce rabaza aka ce can ko za ka rayu ka mutu to sai kuma aka dawo aka ce to amma shi- wasu rayoyin kuma sun ce shi ya zaɓi rabaza to to sai ce saboda haka duk mai ma usman uzuri kuma mai kyautata masa zato da aikin da ya yi sai mu ce annahu hafar fitnata wal ikhtilafa fi kalimatil muslimina fa ya galaba ala dhannihi anna ikhraj abi dharr radiyallahu anhu ila rabaza أحسم للشعب وأقطع للإد- للأدماء من أن يش- يشعر إبا إلى شك العسل sai mu ce to bisa bisa du- dun dai mu yi ma usman uzuri kuma mu kyautata masa zato da aikin da yi sai mu ce ya ji tsoron fitina ne da sa- sabawa tsakanin kalmar musulmi sai za- bisa zatonsa sai yake ganin da dai abin da ya fi alkhairi shine ya fita da abuzar don kar ya kyale shi kuma ya zo ya rarraba kawo kan musu fa akhrajahu mara'atan lil maslaha sai ya fita da shi domin kiyaye maslaha to kan kana zaune a gari kana yin hadisin annabi kuma kana ɓata gari da yi wannan to me yafi alheri in ana son gari ya zauna lafiya akwai dai ka daina hadisin annabi ba ka an huta ba ko kana gari kana fassara alqur'ani kana yin tafsir kana karanta alqur'ani kuma har yace kamar da uh, Abu Zaki ce mace za ka hana ni karanta alqur'ani dun ba ma tafsiri yayi ba yana karanta ko ya ce wayannan ayoyin me kake nufi da karanta su
ce kana hana na karar eh ba ba amma dai kana nufin muni alladina yakan nuza zahabu wal bata wala fi qura fi sun fa bashir bi alama al me kake nufi yace alqur'ani yake karanta abin da kake nufi
to kaga yanzu idan tun da ana jin tsoron kada a zo wa'insu ce abu zarre ala haq a sami rarraba gara a ce halifa alal haq a zauna lafiya don da zai zo ce halifa ya saba kaga zai kawo rarraba saboda haka sai a kore shi a huta to ka gani maslaha ne wa mithal zalika yajuzu lil imami irin wannan inji abu abul hadi ya halatta ga ga sarki shugaba in ya ga wani zai ta kawo tashi hankali ya dan kore shi a zauna lafiya haka za ya ƙulu a sahabu na haka malaman mu suke cewa almu'tazila malaman mu'tazila suna cewa irin wannan in dai malam in dai sarki ya ga alaman wani zai kawo fitina yana iya koran shi wa huwa al yaqu bi makarimil akhlaq wannan shi bai dacewa da kyawawan dabi'u eh ka gani faƙar ƙala sha'ir wani waƙi ya ce a kawo maka aya da hadisi ka kawo mana waƙi idza ma atat min sahibin laka zillatan fa kun anta muhtalan lazimtahu udhra wani abu mai kama da haka ne ce wai idan ka ga wani santsi ya kwashi wani sahibinka to kai kuma sai ka yi ɗaukan mataki na yin masa uzuri to yace malamanmu sun lura da wa'annan hali wa inna ma ya ta'awwal ashabuna hala ma ya tamilu haluhu ta'awil ka Uthman su kuma malamanmu duk lokacin da suka abu sai su ga to in suka abu gashi ya auku gashi ruwayo sun ce ya auku kuma tabbas ya auku to amma yadda malaman mu suka yi sai su duba su ga cewa to lalle ne a sami yadda za a iya ɗaukan shi a sa shi a mizani a ga yadda zai yiwu da kuma halin babban mutum kamar usman abinda zai yiwu a yi mishi tawili to sai a yi tawili din a kyakkyawan kama to amma ya ce amma mutane kamar mu'awiya wanda yake sarayayyu ne da ire-irensa to wannan malaman ba su masa wani tawili su za su kawai sun yi amlin da mummun in sun yi wani abu na cewa kawai mummuna su kai amma mutum kamar usman lallai kowa ya yi wani abin kaga baya da kyau sai ka kokari ka dan gyagya wannan ba ra'ayi na bane ra'ayin ibn abul hadid ne haka ya faɗa a littafinsa to ka gani amma muawiya san ba mu ba wani uzurin da ake mishi ko da ke na san waɗansu za su saba mashi ma a wannan ra'ayin za su ce har ma'auyan ma ana mashi uzuri duk abin da sahabi ya yi ko me ya yi ana mashi uzuri ko ya kashe mutum ne kaga wasu ma wani ce haza kabaru hujjar bin addi radiyallahu anhu sayyiduna kai haza kabaru sayyiduna hujjar bin addi radiyallahu anhu qatalahu muawiyatu sayyiduna muawiya radiyallahu anhu hujjar bin adi sahabin annabi yana cikin hawariyin manzo Allah ya ce shi hawari su ne hawari din sahabbai wanda aka san shi da yawan sallah da yawan ibada to kuma awaye ya kace shi to shi kuma sai ce wannan kabarin hujjar sayyidina hujjar ne radiyallahu anhu kata da sayyidina muawiya radiyallahu sayyidin shi ya kashe sayyidin shi to kaga in suka ji ibn abul hadid yana cewa ba zai ma ma'awuya uzuri ba za su ce a hamu auyan da dole ka yi mashi uzuri ba usman kawai a yake karɓan uzuri har har ma'awuya ma ana musu uzuri to layi layi ya ce sai ce saboda domin shi ayyukan da ma'awuya ya baya karɓan gyaruwa ba wani tawilin da za ka yi mashi ba kuma gyaran da za ka yi kawai in ji shi ya ce in ka duba da yake sharhoyinsa juz'i daban-daban na samu wani mai ɗan ƙaramin aka yi ajiza wajen 32 akwai mai ashirin to duk ba da shafi bai da wani ma'ana amma ka duba wannan ba din ka duba ibn abul hadid zaka ji bayanin da yayi da yadda yake neman ya kawo gyara to lokaci na kurewa zan so in rufe wannan magana na dauka ma za mu karanta karatu na gaba amma za mu duba mu ga da mai- da mai- da hankali mu duba mu ga ko irin wannan uzurin yayi daidai muna son mu ga cewa irin wannan uzurin yayi cewa ainihin in muka ga abu muka ga gashi gashi muna ji muna gani mummunan abu aka yi wai sai mu ce eh to amma mutum kamar wani wai za a yi mishi uzuri ne to sai mu ce wannan wannan al'amari dai ya rage na ya rage naka ni ina ganin mutane suna neman su zama yan ba ruwanmu ne. mu fa gaskiya ba mu ba yan ba ruwanmu ba ne mu mun ɗauki ɓangare ne wani yana son ya ɗauki ƙarya yake yi, baya yana da ɓangaren amma baya son ya bayyana muku cewa yana ƙin ali sai ya ce duk yana son su gaba ɗaya yana son ali yana son maƙin ali amma gaskiyar magana shi ne ba son ali yana son maƙin ali ne to mu ko ba 'yan bayyana bayyana ba ne muna tare da ali mun- muna son ali muna ƙin maƙin ali ba mu tare da maƙin ali mu kaji mu kaji irin mu kenan ba wani bayyana bayyana Yau. muna fata Allah ya tashe mu tare da ali ko kuma Allah ya tashe mu tare da da wa'ancan amma da za ka sa hankali na gani lokaci ya ƙure mini da sai in ka dan dan garno ko ce anya ko maka mala anya irin wannan uzuri hankali ne hankali ne gashi alkur'ani mizani shine imani da aikin kirki ka ga mummuna aiki ƙwalo-ƙwalo ka ce atta fosi ka mishi uzuri wai saboda wani ne ya yi? halaka ƙwalo-ƙwalo mutum ya tsaya tsayin daka akan cewa ba bai ce haka nan bai auku ba ya auku to amma tun da yake ya gangaro daga wani mutum ne babba to sai a mishi uzuri to yanzu to shi kuma yanzu tun da an yi uzuri yanzu aka ji ranar kyama ya kenan kana ganin shi abu zar an cuce shi ne an zalunce shi ne ko an mashi adalci ne to yanzu duk ma an kai wannan to me na ma'ana in ana ganin zai tada fitina ne a sham sun da yana yana zai tada fitina a sham menene na aikawa da takarda a sawo shi a mafi kaushin abin hawa aka sa shi zikau a bayan a- a a katakon mm, katako eh, itace a bayan rakumi ya dinga zage mishi ainihin cinyoyi har ya fitar da nama to mene ma'anin wannan shi ma duk adalci aka yi masa duk kuma kaji duk abin da ya gudana shi yana kafa musu hujja ne da abin da manzon Allah ya faɗa su ko suna ce mashi ya ɓata musu rai to ya rage maka ne a ganin su son su da makiya ali ya riga ya rufe musu idanu ala dole dole ko mene suka yi sai su karanta gashi sun kawo rawaye duk nau'in na abubuwan su amma wai dole sai su musu uzuri to ba mu ce ba amma mutum uzuri ba amma in zai karbo in hankali zai dauka in ya tsaya bai saba ma hankali ka- in ka in ka ce kai ka- kana uzuri ne baka da hankali kenan to mu dai ba mu ba yan bayyana bayyana bane muna muna tare da Ali ba mu tare da Usman kai ba Usman ne mai ruwan ka kuma Usman ne da hawa kai kuma su kai ruwan ka kuma mun san ba zai yi mu dubuwa masu mu ce musu sun tafi daidai ba alhali sun saba da juna kuma aqidan ku kamar yake cewa sai ka san yadda zaka yi da aqidan ku yanzu Marwan ya fi Ali a wajen Usman shi kuma ali ya ce na ne ya ce ma usman na fi ka na fi uban uba na ya fi uban ka uwarka ta fi uwata ta fi uwarka to anan kuma sai ka san yadda zaka yi kuma ka gegya tunda a wurinka su- su- sun yi maganar nan ya zaka yi amdin magana wane ne ya yi gaskiya wa ya karya ko ko duk gaskiya suka bari a wajen usman marwan ya bi ali a wajen ali kuma ce ni kake gwamma da marwan to ba maron ba ba na na fi ka ba uba na fi uban uwata ta fi uwar kuma duk wanda ya zagi ga kuma hadisi da ke cewa wanda ya zagi ali ya zagi manzo Allah bai kawo mishi wani hadisi ba amma akwai wanda ya zagi manzo Allah ya zagi Allah to shi kenan insha Allah ba mu da lokacin da za mu ƙara wani lokaci ya kware kware za mu za mu mu- za mu tsaya a nan insha Allah ba za mu ƙara sharhin wannan ba nan gaba za mu je wata hudu ba ta gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahiri Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu shiryen da ke ciki ka shirye da mu da shiryen da ke ciki ya rabbi ka ba mu ikon aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهلها وتذل بها النفاق واهلها وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة اللهم ما انكرنا من الحج فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله يا الله